إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الوليمة أليس كذلك باب ديزو yana bayani akan walima in ayi aure za a yi walima a yi abinci a ci gwargwadon ikon mutum to za mu ga yadda al'amarin ya kasance insha Allah قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفرة عبد الرحمن بن عوف kowa ya san shi sahabi ne wanda ya tara dukiya mai yawa da aka yi hijira zuwa madina sai manzo Allah ya kulla 'yan uwantaka tsakanin sahabbai mutanen makka da suka bar komansu iyalansu da dukiyarsu sai a hada da mutanen madina waɗanda aka tarar da su gidansu suna da dukiya da iyalansu suna cikin walwala sa ce wane kai da wane ya zama ɗan uwanka dama akwai ɗan uwantaka ta musulunci ɗin wane ya zama ɗan uwanka mana ka taimaka ku taimaka ma juna a ɗauki nauyi a yi menene da menene abdurrahman ibn auf wanda aka kulla ɗan uwantaka tsakaninsu da shi sai ce kaga ina da dukiya zan raba in baka rabi yace Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka da iyalanka a nuna min ina kasuwa take saboda ya kware cikin kasuwanci dukiyarka Allah ya sa maka albarka a cikin ta amma ina hanyar kasuwa ina ina ne kasuwar Madina saboda me saboda zai je shi ma ya gwada ya gani baya son ya takura ma waɗanda aka kula ƴan uwantaka tsakaninsu da shi sai aka nuna mishi hanyar kasuwa sai ya shiga kasuwa ya auno ya aunar ya saya ya sayar sai Allah ya sa mishi albarka sai ya mallaki dukiya yana mallaka dukiya sai ya aure a cikin madina manzon Allah na nan abdurrahman ibn auf yana cikin mubashiri na biljanna kuma biliyoniya ne ko miltimilo kenan ko ya yi aure a cikin madina manzo Allah bai sani ba sai dai da ya zo wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ga alaman halin shi ya canza nan me yake cewa bakin shi ya ki rufuwa ga alaman turarika ga alaman turare ga menene sai manzo Allah ya ce mishi fasa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah ya tambaye shi me ya faru ne fa akhbarahu annahu tazawwaja sai ba manzon Allah labari cewa ai aure ya yi aure ma'ana in ya yi aure to bai karbi tayin da ɗan uwansa ya masa ba kenan kuma ya shiga kasuwa yana neman kudi da kanshi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai ce mishi za ka yi aure a madina ba da labari baka zo ka faɗa min ba inda zo da a'a sai ce sai manzo Allah ce kam sukta ilaiha manzon Allah yana son yana magana ne akan shari'a me ka bata sadaki kenan faƙala zinata rawatin min zahabi sai ce ai nauyin ƙwayan dabino na azurfa shi na bata faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa aulim walau bishati ka yi walima ko da akuya ne ka je ka yanka abinci a ci ai an ga wannan asalin walimar kenan ku sai a yi walima yanzu a ya tabbata cewa ya yi aure kuma yanzu ya tabbatar manzon Allah ya ba da sadaki abinda ya ce ya bayar din nan manzon Allah bai ce a'a ba to shi ne tushen sadaki kenan a da a da don aka ce wannan nawatin zahabi ya kai rubu dinari shi ne za a yanke hannu shi ne muran malikiya shi ne farkon sadaki kenan alaisa kazalik to yanzu sadaki kuma ya canza halin al'amura sun canza ko to ya yi aure ya biya sadaki ya yi walima aulim walau bishatin abinda aka ce mishi yake na amma ba a kawo cikin ruwayan yi sai tashi ya je ya yi ba tunda manzo Allah ce masa yayi walima zai yi kenan kaman an yi an gama kenan an fahimci an ga yadda kissar ta kaya kenan a cikin Madina kenan sallallahu alaihi wa sallama kana cikin Kano kana zaune hadisan manzo Allah sai su kama ka su je a cikin Madina kana kallon abubuwan da ke gudana yanzu imamu malik za mu ga muka shiga cikin wayansu abubuwa za mu ga yadda yake kama hannun muna yawa cikin madina zamanin tabi'ai zamanin sahabai zamanin imamu malik yana kawo mana labarai muna ji muna kallo kuma babu ko shakka a cikin wayannan yau me yafi wannan shine yake haska shine kai yake kara mutane hasken imani shi ke kara mutane ilimin da za su san sira da tarihi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sanin tarihi da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matukan muhimmanci a wajenmu saboda me saboda Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna to Allah kuma bai kaddara manzo Allah zai zauna duniya har karshen duniya ba sai ya karbi abin shi to she saura mana me ya saura istighfari da lazimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai kare ka daga fadawa masifu halaka a cikin a halaka Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال يتي لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة فما فيها خبز ولا لحم sai ce aulim walau bishatin in za a yi walima da akuya rago bene mi za a yanka a gasa ko a dafa a yi farfeso a yi romo a sha to sai aka ce laqad balagani tabbas ya iso gare ni ina samu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yulimu bil walima manzo Allah ya kasance yana walima ma fiha khubzun wala laham abincin da za a ci wajen waliman babu gurasa babu nama in babu gurasa ba nama ba romo ba miya ba farfeso ba komai kenan sai saura ne dabino kenan ma'ana waliman abin da ya sauwaka sai a kawo mutane a ci to an yi walima kenan eh ba sai an nuna alfahari ba in kuma Allah ya hore ma duk abin da ka aje kalaka mutane su zo a ci sai Allah ya sa ma albarka cikin قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها إن أكا gayyaci ɗayanku zuwa walima ya je matukan ba wani abu ne na munkari a wajen ba ko yana da wani uzuri ba ya amsa kiran qala wa haddathani an malikin an ibn shihabin عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول يتي أبو هريرة ينتيوا شر الطعام طعام الوليمة yace ai mafi sharrin abinci shine abincin walima saboda me saboda an akkasa makasudi yud'a laha al-aghniya in za a yi walima suwa ake kira waɗanda suka wadatu ka barin abincin walima yalla buka masu hali masu kudi in 'yan siyasa ne suwa za a gayyata in 'yan kasuwa ne suwa za a gayyata masu mulki ne suwa za a gayyata duk waɗanda aka gayyata din kowanne zai iya yin irin waɗannan abubuwan suwa ne ne ba za su iya yi ba talakawa to ba sa ganin hanya wannan abin ma shi yasa abu hurairah ce sharru ta'ami ta'amul walima yud'a laha al-aghniya'u wa yutrakul masakinu kuma a bar miskinai talakawa waɗanda ke bukatar abinci su ci wa man lam ya'ti da'wata faqad asallaha wa rasulahu wanda bai amsa gayyatar walima ba ya saba wa Allah da manzansa qala wa haddathani an malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha annahu sami'a anas ibn malik yaqulu ya ce ya ji anas dan maliku yana fadar cewa inna khayyatan da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama li ta'amin sana'ahu wani madinki wani mai dinki shi ya shirya abinci ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala anas anas ya ce fa zahabtu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila zalika ta'ami sai na je tare da manzon Allah inda aka shirya abinci aka gaici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mara sai ya bi bayan manzon Allah suka tafi fa qarraba ilaihi khubzan min sha'ir sai ya kawo gurasa daga sha'ir alkama wa marakan fihi dubba da, da, da, da, da farfeso da miya akwai kulkutu ko akwai kabewa a ciki kala anas anas ya ce fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya tattabba'u dubba'a min haulul qas'a yace sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bi yana tsinsinti kabewa din ya dauko wannan ya dauko wannan kaman yana son wannan abin kenan Anas yace falam azal uhibbu dubba'a ba'da zalika al-yawm yace tun daga rannan tun da manzon Allah na son wannan abin shi ni ma na zama ina son shi sallallahu alaihi wasallama to an ga matsalar an ga zancen walima kenan ko ba wata matsala ce mai zafi ba abinda Allah ya hore maka shi zaka yi kuma aka ce ana son a kira mabukata waɗanda ke jin yawa sai su ci to amma yanzu duk abinda ake yi yanzu kusan yayi ake yi daura aure ne walima taro menene na dan siyasa ne yan siyasa za su je su cika wurin su karanta mishi na yan kasuwa ne yan kasuwa za su je su cika wurin su karanta mishi na masu mulki ne masu mulki za su je su cika wurin su karanta mishi talaka baka da matsayi baka da yanda za ka yi a wajen shi a ture kamar in baka yi hankali to babu jami'in nikahi babin da ya tattara matsalolin aure an nikahu kenan ko قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا تزوج أحدكم المرأة in ɗayanku ya auri mace, a wishtara jariyatan ko kuwa ya sai baiwa, falli a huzbi nasu ya tiha waliyad ubil baraka sai kama tukullumanta gashin gaban makwarkwadanta kenan gashin gaban kan sai dafa haka ya taba ya roki Allah da albarka shi Allah ya sa mishi albarka a cikinta wa idza sharal ba'ira in kuma ya sayi rakumi falli a kuzu bin zirwati sanamihi sai taba tozon ko ya haura kuma ko ya taba tozon wal yasta'iz billahi min ash-shaytan ya nemi nemi ta yayi tawaida ya nemi tsari daga shaytan an fahimta in mace ce ya aura ko bai waye saya sai ya dafa gashin ta gaban gashin goshin gashin goshin ta sai ya roki Allah ya Allah marzun kaza ya roki Allah sai Allah ya sa musu albarka ya sa musu albarka a ciki addu'ar ta zo za a kawo shi insha Allah قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجل خطب إلى رجل أخته يتي ونمت يجي وجن وني ينا نيمن كنوس دا أوري أخته كنوس كويس ينا نيمن تدا أوري فذكر أنها قد كانت أحدثت yace ai wannan kanwata ko yata ko goggo ko me ne kake nema ta taba yin zina ta yi zina فبلغ ذلك عمر بن الخطاب sai labari ya iso sayyidina Umar gashi wani ya je neman wannan yar kaninta ko wanta yace ai ta yi zina fa darabahu sai sayyidina Umar yace a kawo shi a kawo shi zane shi aw ka da yadribuhu thumma qala lahu malaka walil khabar me ya gano ka da fadar wannan magana ina ruwanka da wannan magana me amfanin wannan magana da ka fada shi ne suka ce in aka nemi mace aure ko kasan ta taba yin zina in kanwa ka ce yanka ce gwagwa ko menene kada ka ce ta yi zina ka bar maganan ɓoye tun da Allah ya rufa mata asiri ka bar asirin ya wuce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istatiru ku nemi eh da bistar bistarullah wanda ya je barna Allah ya rufa maka asiri to kar ka bayyana ka boye abinda manzo Allah ya faɗa kenan malamai suka ce in mutum yayi zina ko yayi wani abin sai ya roki Allah gafara Allah ya fi masa ya tuba ya zama mutumin kirki sai ka zo ka kira shi da wancan sunan ka aibata shi da shi sai a tsayar ma haddi kai masa kazafi wanda aka yi ma laifin ya gafarta ya yafi an cire wannan cikin fayil din shi sai ka zo kuma ka kira shi da wannan sunan to kai masa kazafi kenan to sai Allah dabtar da kai an fahimta don Allah ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl ana rufa ana neman ana rufa asiri ne haka manzo Allah ce istakiru bi satrillah in Allah ya rufa in ka je kai abu Allah ya rufa ma asiri ba wanda ya ganka she ka tuba kada ka bayyana saboda manzo Allah ce fa innahu man abdalana safihatahu aqamna alaihi al-hajj wanda ya je man ata minkum min hadhihi alqazurat falyastatir haka manzo Allah ce man ata minkum min hadhihi alqazurat falyastatir duk wanda yayi waɗannan cikin waɗannan laifuka kazanta zina fasi menene da menene falyastatir to ya rufa kansa asiri fa innahu man abdalana safihatahu duk wanda ya tsaga billin shi bayyana mana yayi kaza aqamna alaihi alhajj shi mu tsayar mishi da hajji sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وأروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة سنة cewa in mutum yana da mata guda hudu fayutalliqu ihdahunna albatta she saki ɗayan su albatta sakin da ba komai a ciki kenan annahu yatazawwaju in sha'a wa la yantaziru an tanqadi iddataha mutum yana da mata hudu sai saki matarsa ɗaya saki na uku kenan ko saki uku to ba sai ya jira ta gama idda ba zai yi auren kanwanta ko yatta ko gogonta ko ya kumbunta zai yi auren ko zai iya aure wata ma'ana ba sai ya jira ta gama idda ba to in saki ne ɗaya ko biyu fa akwai kome zai iya yin wani auren suka ce a suka ce ba zai yi ba saboda me saboda tun da raji'iyya ce tana matsayin matarsa kenan kusan malamai mafi yawancin malamai abinda suka faɗa kenan sai wasu malamai kaɗan suka ce a zai iya yin auren mana me zai hana aka ce to ya zai ga matarsa guda hudu kenan ɗayan ya sake ta bata gama idda ba tun da bata gama idda ba tana karkashin sa kenan sai ce ai tun da ya ɗaura wannan auren ya nuna ya rabu da ya gama da wancan kenan akan haka auren ya yi kenan an fahimta saboda mas'ala duk mas'alar da ka sani mas'ala ta aure ko ta saki ta mas'aloli waɗannan mafi yawancinsu ijtihadiyat ne na malamai ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu akwai kome tsakani bai san yadda al'amari zai zo ba sai kuma ya samu wata ko budurwa ko bazawara ga ta nan kyakkyawa ya fitinu da ita yana so ya aure ta sai jira har wannan sai ta gama idda aka ka'idar ta ce sai jira har sai ta gama idda wata uku eh eh hakuri din yana da sauki ne a baki a fadarsa hakuri din amma aiwatar da shi ya fi komai wahala shi yasa sunan shi as-sabr as-sabr me yafi daci wajen bahaushe shine mana as-sabr eh mana sai ya jira saboda malamai sun sun kari juna ilimi ana bin saki da saki ya saki matarsa ɗaya bai ta dawo da ita ba kuma ya ce ya sake ta biyu ko ta uku wani suka ce iya wani suka ce a'a in tun da ya sake ta ɗaya ko biyu sai ya haƙuri in yana so ya dawo da ita sannan ya sake sakin ta ya sake ta saki ɗaya ko biyu akwai kome tsakani tana idda ba ta gama wata ɗaya ba ko na biyu ko na uku ba sai ya ga wata kuma yana son ta ya fitinu da ita yana ganin in zai jira wata uku ko tsarki uku ko jini uku in aka riga shi wancan fa wani ya zo ya aure ta fa wani ya kaza kaza kaza fa to zai iya auren wannan da niyan ya sa ya gama da wancan kenan ko kuwa a'a dole sai yayi hakuri malamai da yawa suka ce dole sai matar ta gama idda to sun rabu kenan wani suka ce in ya daura aure a haka auren su yayi aka ce ya aka yayi mata biyar kenan ya ce a'a yana ɗaura auren wannan dalili ne na cewa ya yi mai ya gama da wancan kenan ba zamba maganarta saboda akwai matsaloli da suke faruwa wancan da aka suke ta suke ɗaya ko biyu ɗin nan in ya mutu za ta gaje shi ko ba za ta gaje shi ba in ta mutu zai gaje ta ko ba zai gaje ta ba to sai zai aure wata in ya mutuwa za ta aure shi wannan amaryar ko ko wancan da aka saki yasa matsalar ta yi karfi wajen malamai to amma wasu malamai suka ce a'a yana auren wannan an gama da wancan kenan ba alama ba komai eh ita wa ai ta fita har ta fita ciki kenan yana aure wancan an gama da ita kenan ta je ta gama idda kuka ta gama inda ya riga ya aure ya zama zaure to shine yaya za ka yi ka wanke kanka a cikin irin waɗannan abubuwa shine suka ce in zai sake ta to gashi nan insha Allah قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم ابن محمد وأروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك su suka ba sun ba sun ba da fatawa cewa in ya sake ta saki uku ne zai iya yin wani aure amma yaya za ka yi ka fita ghaira anna al-qasima ibn muhammad qala lahu talliqha fi majalis shatta in kana so ka fita lafiya sai ka je wajen wannan majalisar na fasa ki matata ka je wannan majalisar na fasa ki mata in ba haka ba tana zaune tana jiran ta gama idda aka kawo aure wani sai a ce ya aure biyar sai a ce yayi kaza sai a ce yayi kaza ya ce ga amma in ya je wannan majalisar ya je faɗa nan ko wannan masallacin ya faɗa ko wannan wuri ya faɗa mutane da yawa duk sun sani da an ce yayi aure na biyar sai ce a a ya zo ya nu ya shaida mana cewa saki matarsa an fahimta mas'aloli ne mas'ala aure da saki mace da namiji ba karamar matsala ba ce fargingimu na shedan na shiga ciki yana barna sosai sosai قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال يتي سعيد بن المسيب يتي ثلاث ليس فيهن لائب وفي رواية ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل abubuwa guda uku ba zancen wasa a ciki ko barkwanci ko da wasa nai ko da wasa nai an nikahu ko da wasa ya ce ya aure ta aure ya yi ko na auren maka ya ta aure ya yi to amma da mutane ba sani ba in aka zo walima wani ya sauke ya yi sauke an je wurin manya-manya dattawa waɗanda ake zuwa karanta hata menene allon sauka suna gani wani ya bada kuɗi wani ya ce an baka mata wannan fadan ya lazamce shi na zama dole kowace wacce an ba wani wacce ta zama matarsa kenan kafin su girma to amma lokacin su ba san kan waɗannan ba su yi da hali ya yi saboda akwai jahilci sosai a cikin waɗannan matsalolin an fahimta an nikahu wattalaku ko da wasa ya ce ya sake ta ta saku wal itku ko da wasa ya ce ya yanta bawansa ya yantu ba zai ce a wasa nake ba ba za a karba ba abinda shari'a ta ce kenan an fahimta to za ka ga wata kisan kuma da imam malik ya kawo mana wata matsala قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد ابن مسلمة الأنصاري يا أوري إر محمد بن مسلمة الأنصاري متم المدينة فكانت عنده حتى كبرت سيتزون وجن شي حتى جرما كبرت كبيرة يكبر كبر يكبر كبرت بكسر الباء في السن واجب مضارئها بالفتح لا غير يا صاحي وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارئها بالضم فعلم بإيضاه كبر يكبر يا جرما شكرو سنيوا kabura ya kuburu ya kumbura abu ya girma kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba hatta kabirat sai da ta girma to yace tana tare da shi har ta girma yaushe ne mace ke girma ta kai mijinta baya sha'awarta sosai shekara nawa eh eh shekara nawa eh sittin sittin da biyar dukkan ku ba wanda ke da experience da zai bayyana wannan matsala dukkan ku da ake kallo yanzu ba wanda ke da experience da zai bayyana wannan matsalar don ba wanda ya wuce ba wanda ya kai shekara 60 a cikin ah na ce wanda ake kallo wanda ke sahun farko ake da an fahimta to ya danganci mu karanta kissan tukunna sai a tattauna hatta kabirat har sai ta girma fata zawwaja alaiha fatatan shabbatan sai ya aure budurwa ya kara a kanta fa'afara shabbata alaiha sai ya fi karkata zuwa wajen budurwa ya fifita ta ya fi karkata zuwa kuma ya fito fili baya iya boyewa fana shadatu talaka sai ta zo ta ce ka sake ni ce sake ta fatallaqaha wahidatan ce sake ta sake daya karshen hadisi zaka ga cewa duk sa'an da mutum yayi hukunci a cikin fashi ko malami ne ko wane ne akan samu kuskure mace ta ce a sake ta ba wai tana so a sake mana cikin tashin hankali ta fada don gashi ya sake ta tana cikin idda sai da ta kusa gama idda sai ce ya dawo da ita ya dawo da ita kuma hayyau kuma aka koma gidan ce yana fifita yariyan a kanta ya fi son ya fi jin daɗin yariyan kenan a kanta sai ta sake cewa ka sake ni mana ce ya sake sake ya sake ta ya kyale ta tana idda sai da ta kusa gamawa sai ce na sake dawowa da ita kuma sai bai canza al'amarin ba yana fifita yariyan a kanta sai ta ce ka sake ni so nawa kenan karo na uku kenan sai ce to kya ga yanzu karshen daman ki kenan in kina so in sake ki in kina so kuma ki zauna kan yadda ake tafiya na fifita yariya a kanki hatta idza kanat tahillu raja'aha thumma ada fa athara shabbata alaiha fanashadatu talaqa fatallaqaha wahidatan thumma raja'aha ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته طلاق فقال سيتي ما شئت أي يدك الغدامة إنما بقيت واحدة سورك زئجيا كينا كوايات أيا فإن شئت استقررت على ما ترين من الأسرى وإن شئت فارقت إن كنا سوكي سونا كان يدك كراي وتنا تفيا كي حقري in kuma kina so in sake ki saki na uku kenan wannan karo na sake ki kin tafi kenan sai mai kasance qalat shi ta ce bal astaqiru ala al asrat wai me kenan eh a hatta hakura ne ko ta aunawa ta yi ta gani wannan wulakancin da take gani in ta fita gidan auren ta je wa kuma zai aure ta she ta auna ta gani ta je ta yi ta zamanta haka tana wahala da tana zaune gidan tana tare da miji sai dai ana fifita wata a kanta wanne ne fi sauki eh dara ta zauna kenan akwai rufin asiri akwai ci da sha da komai da komai sai dai yariya ce aka fifita a kanki saboda kin girma me za ta ji tana jin ita ma lokacin da take yariya da tana kuruciya ga duk ba abin da bata gani ba to shine yake da zafi yake da ciwo to duk sa'an da abu ya maka zafi ya kone ka yake maka ciwo kada ka yi aiki da son zuciya ka yi aiki da hankali wannan zafin da nake ji in na fita ciki zan shiga cikin zafin da ya fi wannan ne ko kuwa a'a kasa da shi zan zama ba zawara ta fi dan aure ba karamin aiki ba ne ba dole sai an aiki da hankali sai an aiki da hankali balle in kin haifi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas duk wanda zai aure ki sai yayi lissafi me kike gada wajen uban mijinki na farko me kike mallaka me aka bar miki me uban ke bar miki saboda shi ma zai samu ana nan ana tafiya ana tafiya ba shi ruwan shi da kudin shi ne amma ya bukaci kudi zai karbi rance ya samu ya dawo da dole sai ya yi wannan lissafi amma wai yana son ki kawai ‘ya'yanki takwas tara duk inda soyayyar ta kaifa wata shida ne zuwa shekara sai ya ga kin yi mishi yawa kin yi mishi nauyi kin yi mishi tsada an fahimta shi yasa duniya ba yadda za ka yi sai Allah ya jarrabe ka ko kai ko ita ko wane ne fushi ta ita ce a sake ta aka ce je ki an sake ki kafin ta gama idda aka ce an dawo da ke kuma ta gani ba abin da ya canza ta ce a sake ta aka sake ta da matsalar ta kai ta uku sai ce mata to yanzu kin ga halin da ake ciki ma'ana yana nuna mata cewa ba zai iya ba zai iya daidaita ki ko fifita ki kan wannan yariyar ba ta dauke mishi hankali kenan to me yake haifar da wannan ba wai dan kin girma girman yana farawa ne daga shekara nawa ya cike zuwa shekara nawa girman baya hana ki gamsar da mijinki ba sai in baki san da zaki tafiyar da rayuwar ba wata wacce ta girman in ta kware a cikin rayuwa babu yar da za ta zo ta tsere mata gaba fa amma in baki san kan rayuwa ba kika shiga wannan kina ta abin nan in yariya ta zo mai shiga ta yariya karama mai sabon jiki zai sarrafa ta yadda yake so ke kuwa baki sarrafuwa ke kin zama ismun la yansarif cikin nahau kenan ku shi kuma yana ga wannan yariya yana iya sarrafa ta yadda yake so ina hankalinsa zai karkata sai hankalinsa zai karkata to da matsalar ta kai ta kawo don a tabbatar da cewa so ɗaya so biyu da take cewa sake ta ɗin ba sakin take so ba fushi ne ta yi hukunci ta yi a cikin fushi kuma duk wanda ya hukunci a cikin fushi ko malami ne sai ya yi kuskure to ana nutsuwa ne a nutsu a yi aiki da hankali da ilimi to sai a zantar da hukunci an fahimta yasa duk sa'an da matsala ta tashi hakuri ake yi balle gidan aure mace da namiji ba inda shaidan ke shiga yana barna yana illa kamar wannan ba abin da shaidan ya fi so kamar kashe aure duk wata barna duk wani sabo da za a yi shaidan ba abin da ya fi kayatar da shi ya fi masa daɗi kamar ya ga aure ya mutu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi sahihi muslim yace in gari ya waye duk iblis wa kana arshuhu alal ma sai yazo ya zana ya kawo rundun sojojin su yi fareti kai ka je ka batar da kaza kai ka je kaza kaza kaza kaza kowa da yamma ya kawo rahoto wannan ya je sa wannan ya shagiya wannan ya fasikanci wannan ya kashin kai wannan ya kaza kaza kaza da yamma kowa ya zo ya bada rahoton aikin da yayi na barna wannan ya ce da na sawa ne ya shagiya ya ce mai kai wannan ya ce na sawa ne ya kashewa ne ba kai komai ba wannan ya ce karshe sai wani daga hannu da na shiga gida kaza sai da na sa ya saki matarsa ya ce kai kai abin da ake so sai a ba shi promotion kenan ko sha a daga matsayinsa kenan ko saboda ya san aure din nan darajar da ke cin aure da albarkar da ke cin aure da jin daɗin da ke cin aure ya fi so ya shi ne ya fi so ya lalata aure din an fahimta qalat bal astaqirru ala al asrati ita ce eh zan zauna a hakan din ya za a yi fa amsakaha ala zalika sai rike ta akan haka to mahallu shahid shine ولم ير رافع عليها إثم عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة والله أعلم ما من دي بعد فتوى دين يتي بيغا ياي ليفي با تunda tace za ta zauna akan me yace saboda hakkinta ne tace ta sariyar ta yadda to ba shi da laifi kenan an fahimta eh ba lalle ba ne ba ba lallai ba ne ya dan bai adalci ba eh a fada mana ya danganci me ake yi a wannan lokacin menene fifitawa in zai ba su abinci yadda ya dace tufa yadda ya dace komai yadda ya dace sai wajen kwana ne to wannan matsalar tana bukatan bincike in wajen abinci ne bai adalci ba zai dauki laifi in wajen tufa wajen abubuwa kulawa da mene da mene ne amma in wajen girki ne ko saduwa to laifinta ne ita duk macen da ta sayin da za ta sadu sha'awar mijinta ba ta kukan cewa mijinta ba saduwa da ita in kika taramshi da sha'awa ya fi ki sanin inda abu yake da rarrashi da cin hanci da fada da menene da menene a yi sulhu wannan lokaci ba haka bane ba to amma in baki iya kin tayar masa da sha'awa ba fa me zai yi akwai abin da zai yi babu abin da zai yi Mm-hmm. shi ne sai ce walam yara rafiun alaihi isman hina qarrat indahu alal asara to me malamai suka ce liridaha bi zalika wa huwa haqqul laha falaha isqatu ba hakkinta ne ai in ta ce girkin ma na bar mata fa ba a taba yi ba shikenan hakkinta ne ta ce ta yafe shikenan قال أبو عمر ابن عبد البر يتي زاد معمر عن الزهري فذاك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه يتي شيني صلح دا أكتي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا فلا جناح عليهما والصلح إيه. ماشي كي نمبر to ai ka ji ma asalin matsalar wata riwaya abin da ya fice la ce ta ce kada ka sake ni waqsim li ma shi'ita waqsim eh, la tutalliqni waqsim li ma shi'ita kaka sake ni ka raba min yadda ka ga dama ka ba ta kwana biyu ka ba ni daya ka ba duk yadda kake so kai amma kar ka sake ni asusu mas'ala tana da alaka da menene eh eh a'a tana alaka da menene waqsim li ma shi ita me ake rabawa eh shine aka saukar da wani mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusilaha bainahuma sulu khair alaysa kadhalik هذا آخر ما جاء في النكاح فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق للتافن سكي باب ما جاء في البتة إمام مالك ذابين دي فاركنا yace babin da ya zo na bayanin albatta yanke saki uku ne ko ɗaya ne قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس yace wani mutum ya faɗa ma Abdullahi dan Abbas yace inni tallaqtu imra'ati mi'ata tatliqatin yace ya Ibn Abbas na saki mata ta saki 100 fa ma za ta ra alayya me kake gani fa qala lahu Ibn Abbas shi Ibn Abbas yace tulliqat minka li salasin وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا yace ya ibn abbas na saki mata ta saki 100 me kake gani yace a'a ta saku saki uku saura 97 kuma kai izgilanci ma addinin Allah eh ah ba za ka yanke hukunci ya ji da ba dadi bane ne aka ce ta saku saki uku saki uku yayi cikin 100 aka cire uku shi saura nawa tasa'in da bakwai ce sauran saki tasa'in da bakwai kuma kayi ma addinin Allah izgilanci shakiyanci ba'a kayi wasa da addinin Allah Imamu Malik ya kawo mufatawan Ibn Abbas kenan ko Ala wa haddathani an Malikin annahu balagahu anna rajulan ja'a ila Abdullah bin Mas'ud yace wani mutum ya zo wajen Abdullah dan Mas'ud fa qala sai ce inni talaqtu imra'ati thamani tatliqatin izo ce mabla da mas'ud na saki mata ta saki takwas fa qala ibn mas'ud fa ma za qila laka shi abla da mas'ud yace to me aka faɗa maka da ka saki ta saki takwas qala qila li innaha qad banat minni ai an ce ta saku sakin da ba komai tsakani sai ta yi wani aure kuma fa qala ibn mas'ud sadaku sai ibn mas'ud yace abinda suka faɗa shine daidai sun yi gaskiya man tallaka kama amarahu Allah faqad bayyana Allah lahu yace wanda ya saki kaman yadda Allah ya faɗa to Allah ya nuna miki yadda zai at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan in kai saki daidai da yadda Allah ya faɗa shari'a ta faɗa sai kaga Allah ya bayyana ma ga yadda zaka yi wa man labasa ala nafsihi labasna wanda ya rikita ma kansa lissafi sai mu rikita masa lissafi sai mu kyale shi ja'alna lahu labsahu mulsakan bihi sai mu bar shi rikicin shi yana tare da shi shi ya rikita ma kansa lissafi la talbisu ala anfusikum kada ku rikita ma kanku lissafi wa natahammaluhu ankum mu je mu dauki muku nauyin wahalar da kuka yi ma kanku huwa kama yaquluna kamar yadda suka fada ne matanka ta shikenan ka sake ta saki uku kenan ai an ji Abdullahi da Mas'ud ko kada ku rikita ma kanku lissafi ku zo kuna son ku dora nauyin akan malamai mutum kana zaune lafiya ka kalau ba hauka ce ta same ka ba kana zaune da matarka kafi kowa sanin amfanin aure kafi kowa sanin amfanin mace haka kawai suka ce ka saki matarka so ɗari ko so takwas ko adadin nujum to shedan kenan lokacin in zance bacin rai ya tashi ba mai ji baya ji ba ta ji shedan kenan ya ingiza wannan ingiza sai sakin na ya sakin ya auku to sai kowa ya koma yana karya ita ta shiga wani hali shi ya shiga wani hali ya je wajen wannan malamin wallahi ba ni cikin hayyaci na lokacin ba ni cikin hankali na ban sani ba ma ko me ya same ni wallahi kaza kaza kaza kaza ai to waye roke ka kai aka ce at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin da ka bi shari'ar Allah da shari'ar Allah ta baka mafita amma ka bi son zuciya abla da masu da je ku bi son zuciya mu je mu dauke muku nauyin shakiyancin da kuka yi a'a tun da ka saki matarka ta saku ma'ana mace ta sauku saki uku ka samu tashin hankali kenan duk sanda kake mata sai ta je ta yi wani aure tukun ta dawo to duk kowa kuma abin da ke tare mishi hankali kenan saboda me iza waqa az-zubabu ala ta'amin rafa'atu anhu yadi wa nafsi tashtahihi alaysa kadhalik قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها عمر بن عبد العزيز يتي متيتي يا سكي ما تسا البتة البتة ينكيكينا in ka ce an yanke abu ma ba alaka tsakaninku kenan ya sai aka sai sa aka dauke shi saki uku qala abu bakr fa qultu lahu sai na ce masa kana abanu bin usman yaj'aluha wahidatan abanu ibn usman yana daukan wannan saki daya ne وقال عمر بن عبد العزيز شيء عمر بن عبد العزيز يشي لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا da adadin saki ɗaya ɗaya ne har dubu har ka ce na sake ta albatta ba ta bar ko ɗaya ba dubu ɗin duk ya kare man qala albatta faqad rama alghayat alquswa wanda duk ce albatta yayi jifa waje mai nesa mana ya gama in saki ma adadin saki so dubu ne ya yi har na ƙarshe an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة مروان بن عبد الحكم ينا فتوى ينا كان yakdi yana zantar da hukunci dangane da wanda ya saki matarsa ya ce tallaktuki albatta annaha salatu tatlikatin yace shi ya dauki wannan saki uku ne qala malikun imam malik yace wa hadha ahabbu ma samitu ilayya fi zalika saboda wannan tsantsan mazhabin malik ake karantarwa ko باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك الخلية أنت خلية أنت برية ما معنى الخلية والبرية أي بريئة كو الخلية والبرية معنى كي كي تبيكي با با كومي كنكينا والبرية البريئة kin barranta na barranta da ke kin barranta da babu ma'ana babu komai tsakanin mu kenan aure ya mutu ko bai mutu ba za mu ji قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر ابن الخطاب من العراق daga iraq aka rubuta takarda aka aika ma khalifa umar bin umar bin al-khattab radiyallahu anhu anna rajulan qala limra'atihi cewa wani mutum ya fada ma matarsa yace habluki ala gharibiki habluki ala gharibiki ma ma'ana habluki ala gharibiki igiyanki asalin igiya kafar rakumi ake daurewa da shi da ita in ana son rakumin a tsaya amma har aka kwance rakumin aka ɗora daga tozo al-gharib shine daga tozon rakumi zuwa kafadarsa in ba a son rakumi ana so ya tafi shi a kwance igiyar daga kafarsa sai a ɗora mishi wajen tozonsa zuwa wuyansa shine habluki ala gharibiki habluka ala gharibaka ya je inda za shi shine mana habluki ala gharibiki an fahimta to wannan me yake fadarwa فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله سي عمر بن الخطاب يربط أما governance سيتي أن نره يوافيني بمكة في الموسم wannan da ya fada ma matarsa a habluki ala gharibiki ya zo ya same ni a makka cikin aikin hajji fa baina ma umar ya tufu bil bait sai na umar ya je makka yana tawafi idh laqiyahu rajulun fa sallama alayhi sai wani mutum ya zo ya hadu da sayyidina Umar sai ya gaishe shi fa qala lahu Umar man anta shi sayyidina Umar ya ce kai fa wane ne kai fa qala ana ar-rajulu allazi amarta an ujlaba alayka ni ne wanda kace na zo na same ka a Makka din nan fa qala lahu Umar shi sayyidina Umar ya ce as'aluka bi rabbi hadhihi al-binya dama ina aka samu sayyidina Umar yana tawafi yace ina gama ka da ubangijin wannan gini wani gini ka'aba na gama ka da ubangijin wannan ginin wannan ɗaki matsalan ta ɗaure shi ke da ku ma a ratta bi ƙaunika habluki ala gharibiki na gama ka da Allah ke na gama ka da ubangijin wannan ginin me kake nufi lokacin da kace matanka habluki ala gharibiki wa qala lahu rajul she mutum ya yi tunani sai ce lauis ta halafa ni fi gairi haza almakan ma saddaktu wallahi da wani wuri ka nemi na yi rantsuwa din da ba zan fada ma gaskiya ba amma ka daure ni ga mu ga ka'aba arat bi zalika alfaraq abinda nake nufi saki wa qala umar ibn al-khattab huwa ma aratta tasaku sai da ya jinjina ce ina ma da wani wuri ka nemi na yi rantsuwan nan ga gabani da Allah amma ɗakin kaba kuma na yi ƙarya kuma ce a lokacin da niyyar saki na yi mata ce sai na umaru ce ta saku ƙala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna ali ibn abi talib kana yaqulu yace ali ibn abi talib yana bada fatawa cewa fi rajul yaqulu limra'ati anti alayya haramun innaha thalathu tatliqati in ka ce an ce alayya haramun sai na aliyu sai ya ɗauke shi saki uku ne ƙala malikun wa zalika ahsanu ma samitu fi zalika shi ne mafi sananin abin da wannan zunzuru matsantsan matsabin maliki muke malikiya suna da tsanani wajen aure da wajen jini da wajen matsaloli dai na hudud suna da tsanani a ci shi yasa matsaloli in ka je wajen malamin malikiya ka tambaye shi ce a ta saku a ta kaza kaza kaza kaza kaza to sa'an nan mafi yawancin matsalolin kuma ijtihadiyat ne an fahimta ijtihadiyat ne kaga wannan matsaloli masu tsanani imam malik ya ce abin da ya fi kyau kenan wajen shi to da haka za a yi fatawa kenan bisa duk malamin ba maliki duk wani malamin maliki an kaje ka tambaye shi matsalan sakin aure mutuwan aure ko menene ai zaka ji shi da ba daɗi قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات أنجكو أبلا دم عمر إن أتي أنت خلية أو أنت برية يجي سكي أكني كل واحدة منهما قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليلة لقوم wani yake auren wata yawa daga wani wuri faƙala li ahliha sha'anakum biha sai fada ma iyalanta sha'anakum biha ku ɗauki kayan ku yi abin da kuka dama da ita fara an nasu annaha tatlikatun wahida annaha tatlikatun wahida sai malamai suka ce ya ta saku saki ɗaya kenan قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل limra'atihi mutum ya fada matarsa bari'tu minni wa bari'tu minki kin kubuta gabari na nima na kubuta gabarin innaha salasu tatliqatin bi manzilatil batta ya ce saki na uku kenan ba haushe shi sai ce ba ni ba ki ko? kala malikun imamu malik ya ce firrajuli ya kulu limra'atihi mutum ya faɗa ma matarsa ya ce mai anti khaliyatun au bariyatun au ba'inatun in ya faɗi wannan kalma innaha salasu tatlikatin lil mar'ati allati qad dukhila biha matar da aka faɗa ma wannan in ya sadu da ita mijin ya taba saduwa da ita saki uku ne wa yudayyanu fil lati lam yadkhul biha a wahidatun am arada salasan in matan ya taba saduwa da ita saki uku ne inda ya aure ta bai sadu da ita ba yudayyanu za a dogara kan addinin shi a tambaye shi ya rantsuwa kana nufin saki ne ɗaya ko kuwa a'a an fahimta fa in qala wahidatan uhlifa ya ce saki ɗaya nake nufi to sai a ce ka yi rantsuwa uhlifa ala zalik wa kana khatiban min al sai a ce to yi rantsuwa in yi rantsuwa kan haka to in yi rantsuwa shi ke in ta gama idda shi ya sake neman ta da aure in ba ta gama idda ba shi ke لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا yubriha illa salatu talikatin macin da aka aure ta aka sadu da ita ba za a raba su kwata-kwata haka ba sai dai in saki ya kai uku ko ɗaya ɗaya su uku ko ma'anan uku kamar yadda kaga maliki yadda suka tsananta a wajen saki ko eh wallati lam yadkhul biha tukhliha wa tubriha wa tubinuha alwahida da macin da aka aure ta ba sadu da ita ba bata tare ba kenan ba sadu da ita ba da ya sake ta ɗaya shi kenan ta gama إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها باستا إدى بتاغ وهذا أحسن ما سميت في ذلك yace mafi kyan abin da na ji kenan a cikin wannan matsalar haka imamu malik ya faɗa to matsalolin malikiya a wajen saki tana da wahala sa'annan kuma duk zantuttukan saki ma wa'inda akwai nassoshi akai ba su da yawa matsalolin mafi yawanci ijtihadi ne na malamai an fahimta ijtihadi ne na malamai in ya zamana an samu matsala tana bukatan ijtihadi sai a duba mecece maslaha ba kuma kowa zai je ce shi yayi ijtihadi ba fa sai wanda suka kware a cikin wannan fannin suka san annususul amma wa nususul khassa suna sun san nasoshin alkur'ani da hadisi wanda suke amma da kuma nasoshi khassa to nan ake shiga ana baje kori a shiga nan a fita nan a shiga nan a fita nan sai a ce wannan matsalar ta yi kama da kaza to shine sai malami ya yi ijtihadi an fahimta to balle akan saki uku yana da wahala sosai wani ana yi masa ne don a ja masa kunni ya yi sakaci kaji ce ya saki matarsa su ɗari aka ce uku ya ci kenan daga uku ba za ka aure ta ba kuma sai ta yi aure tasa'in da bakwai kuma kayi izgilanci ma addinin Allah da jin wannan magana an san an ji haushin shi abin da yayi mai yayi rashin mutunci ke matsaloli ne masu nauyi masu wahala to sai wacce da wani tambayoyi kuma game da waɗannan matsalolin hmm? hmm. eh eh matsala ana duba aulawiyat ne aulawiyat ake noma kana da makotanka ai ka sani zaka kira masu hali da mara hali kana da makotanka ka san ba su da hali suna bukata zaka kira su zo shi walima ko ku ka ka ɗeba a kai musu gidan su masu ci an fahimta eh amma wannan eh da da ai daura aure abdurrahman bin auf lafiya ne ya ce na yi aure ne to ba an daura aure ba kenan ya riga ya aure sai manzo Allah ce aulim ya tambaye shi yaushe kai auren eh eh eh zai iya kai kwana ɗaya ko biyu ko uku eh eh eh ya ka kama kan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alaiha shikenan eh shi ma sai ka faɗi wannan ko ma ko mota ce abar hawa aka ce bahaushe yace me abin hawa yace me abin hawa mo ke takalmin ka keke babur mota da kuma jirgin sama duk abin hawa ne ba abin hawa bane ba sai kasancewar saki saki uku cikin kalma ɗaya daga baya aka zo ana ta saboda mutane sun zo suna sakaci babu fa jin daɗin rayuwa fa sama da mace fa duk wanda ya wanda ya san abin da rayuwa take jena sai shi yasa shedan ya fi kane kane a wannan wajen ya rikita lissafi a lokaci sai ga zuciyarka ta tashi baka shauraron komai sai dai ka balle igiyar igiyar ana balle ta kuma sai ga hankalinka ya tashi ka dawo hankalinka ita ma hankalinta ya a lokacin duk kowa hankalin shi ya tashi ko aka ba hakuri ba zai ji ba igiyar na ballewa sai ga kuma kowa ya shiga cikin tashin hankali shine shine yana cikin hujjojin da ake cewa me yake kawo mutuwan aure aka ce soyayya ba haka bane ba haka aka faɗa tun da aka faɗa shekaru ashirin da rawa an wannan magana ta tashi ba ta tashi ba eh tabbata take ko eh wane irin kame-kame to shi ne sai malamai suka ce in mutum yana son ya saki matarsa ko tafi kowa biyayya cewa yake ya sake ta amma gaji in kin yi kaza abin ake sun hana ta ba a sake ba mutuwan auren ba malikiya suka ce in mutum ya ce mata su karta yi abu sai ta yi don a sake ta don auren ta ya mutu suka ce manista a jalabi shai'in roƙi ba bai hermani sai a ce auren ki bai mutu ba kina nan daren da ai ba gama ba ai sai malamai suka ce malamai suka ce irin wayannan matsalolin da ke faruwa in kin yi kaza kaza kaza in kin yi kaza a to sai goben Allah kai mu Allahumma ajina fi man hadait wa fi na fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم